الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتعطفني بنظرة تحكي لنا بالسفر وبعد يقوى بك يا أهل محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله bayan godiya ga Allah da kuma neman da yana da wannan yana da wannan kuma yana yi da zo da gaisuwa yana zuwa da shugaban shugaba da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuke taruwa a wannan kofar gida na su sai ni mala ya ba don komai ba sai don guri na da zagayowa watan na ta kumso mana shi mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ba mu wannan ni'ima na kasancewa cikin wanda suka san Allah ya mana baiwa kuma muna haɗuwa mu gode wa Allah da wannan baiwa ina ba da uzuri na rashin tahowa da wuri saboda kamar yadda aka ji jiya an yi gayyan maulidi kuma a can anguwan abin nan jauron musa to sai na fara halartar wurin saboda dalili kuma ko ban samu gayya misali specially ba zan halarci gayyan manzon Allah saboda sanarwa da naiji to billantana ba ashe ban sani ba shi mai bolidin ya zo har sawo biyu gida Allah bai sa ya same ni ba saboda haka ne ya tafi sai shi ne uzuri da ya sa ba ku gani da wuri ba wannan kenan sannan kuma a gurguje kai tsaye za mu shiga cikin littafin mu za mu shawar islam da muke cikin fassarawa a wuraren maulidi da muka samu kan mutuka mun tsaya wannan baiti da shi yake cewa wa rannati shaitani jara azima sha'ani min awdahi burhani li'azmi ma bihi wannan baiti a kansa muka tsaya cewa ranar da aka aiki sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shedan ya fasa ihu kuma ya tabbata hadisi shedan ya yi kururuwan nan har sau hudu ko jiya ma mun yi tafsirin wannan faizal ahmad da bai da muka karanta jiya a zawiya ya yi ihu ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ine masa albarka ya yi ihu ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi daga aljanna ya faɗo duniya ya yi ihu ranar da aka haifi sai gina rasulullahi shi ne wannan warannan da shekani kenan sannan ya yi ihu ranar da aka saukar da suratul fatiha fil kitab wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim so wannan ihu guda hudu kenan da shedan yayi shehu yace lalle lamari mai girma ya gudana a wannan rana da aka yi sai na rasulullahi wadda na gaya muku shehu radiyallahu anhu diwanin sa sayyidul kalbi karshen diwanin gaba daya shine harafin da ya kulle da shi ma ya kawo abubuwa manya manya da suka faru a wannan rana a iwan kisfa kenan min awda'il burhani abinda ya faru din mai girman girman lamarin da ya faru din lamari mai girma din yana daga cikin wato mafi fitan hujja akan tabbatar da cewa duniya ta yi bakunci da zuwa sai na rasulullahi shi shedan kuma ya fata ihu ne da ya ne ma da ya dole saboda girman irin jarrabawa da ya saka haɗu da ita a wannan rana na zuwan sai na rasulullahi da zai zo ya warga da sha'aninsa to sai za mu ci gaba da wannan halin da baiti da shehu ya ce ƙwareman na zul iflali bi afdalil rijali fi afdalil layali بالبلد المفضل ذو الإفلال الله ما أبو جن فلرة فلمن حقيقة تبت يا بيوة ومؤمني menene baiwa kaga wannan kamar yadda na ke gaya mana a wurare da muke fassara diwani mulana abu isa karfe ba anu shi yau yakan narka aya a cikin baiti daya wallahi nan ma haka ne قد من ذو الإفلال قد من ذو الإفلال أي لقد من الله على المؤمنين نزورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كاية يي gutsure daya na baitin sai ya dunkule shi a ciki kada manna sun ibrahim sai ka je ka jawo ayar ka fassara kawai Allah ma guji falala yayi wato yi baiwa wa mu'minai menene ya baiwan bi afdalin rijal ya yi musu ba baiwa ne da mafificin mazaje ya ba su shi yake nasu ne annabi Muhammad laqad ja'akum rasulun min anfusikum shine ya ba su bi afdalin rijal din kenan ya musu baiwa da samu fiyayyen dukkan mazaje da Allah ya halitta fi afdalin layali kuma Allah ya ba da wannan mafificin mazaje ɗin na baiwa da yawa duniya ya kawo shi ne fi afdalin da ya yi a dare wanda ya fi dukkan darare dare da ya fi dukkan darare shi ne dare da lailatul qadr ko da muka karanta jiya magana da malamai suka ce wa lailatul mawludi inda ulama afdal fi min lailatul qadr fa'lama a wurin malamai ba masu yan rinjo ba wurin malamai masu amsa sunan malanta to daren lailatul qadr wato daren haifuwar sayyidina rasulullahi ya fi daren lailatul qadr to shi anan yake cewa Allah hakika ya yi baiwa ma'abucin falala ya yi baiwa wa mafificin mazaje fi afdalin layali ya yi baiwan nan ne a cikin mafificin dara ne shi ne daren sha biyu ga watan rabiul awwal wanda ya gabata jiya بالبلد المفضل wannan baiwa da Allah ya ba mu wato shine mafificin mazaje a dare mafificin darare ai kuma har yanzu ya ba mu shine an aife shi ne bil baladil mufaddali a gari wanda yafi dukkan garuruwan duniya gari abun fifitawa shine makka nan aka aifewa annabi Muhammad shi yasa wallahi wannan ne bawa garin daraja da a ce an aife shi ne a wani garin da ba makka ba to da wannan garin da shi zai samu wannan daraja ne amma da aka aife shi a makka makka sai ya zama ummul qura aka ba yake ake kira sa qur'ani ummul qura uwar duk alƙalin duniya kaka ita ce makka abun mamaki da darajar makka da isan makkan nan da aka kori annabi a makka zai koma madina sai madina ta kwace dukkan sirrin saboda annabin shi ne hadafi shi ne skop to tun da ya ce ya koma madina to madina zai tafi masa kuma wannan magana ne na malamai ke da da malikawa dai ra'ayinsu madina ya fi makka sauran wasu masabobi suna ganin wai makka ne saboda akwai kaaba akwai safa da marwa akwai jijib isma'il akwai maqamu ibrahim akwai wannan dutse da aka dauko daga janna din nan hajarul aswad da sauransu da sauransu wasu suka sa makka yake da arabi to malamai masana Allah masana manzo Allah su kuma suka ce a'a babu abin da ya kai annabi Muhammad inda annabi yake kwance ba annabi ba inda yake kwance ko da al'ashin Allah ne bai kai wannan wurin daraja ba in ji malamai radiyallahu anhu saboda haka sai Madina ta kwace girman Makka kuma Abu Mudi Alab bi yawm al-Eid ma mithluhu min al-Eid qad halla fil mawlud fihi mahall az-zuhal ahlan marabala ne yawmin idi yawmin idi da zuwan ranar idi ma mithluhu min idi idin da babu wani idi kwatankwacin irin wannan idin a girma duk idoda da ake da su idul abha idul fitr da sauran in akwai wani ba kata ba su kai idin da ya kumso annabi muhammad ba domin in ka dauki idin layya mun san tarihi da yasa ake yin sa sanadin yin wannan layyanin shi ne wa shi ne annabi Ismailu. Musa da tarihi aiko annabi Ismail alaihi salam shi ne sanadi na idi na lahiya mafarkin da babansa yayi ta kai ga ya so ya yanka shi aka wasu na wanda zai na azim aka yi masa aka yi fansansa da abun yanka mai girma daga aljanna to na abun yanka da aka yi fansansa da shi shi ya sa duk shekara ake nanata irin wannan abun ake taruwa a kowane garuruwa na duniya ana tunawa da wannan abin da ya faru din tunawa ake da wannan abin da ya faru sannan da kuma wani abubuwa da suka faru nan bare ake haɗawa da bare a dunkule a kira shi wato layya sai a yi biki na idi daga cikin abubuwan akwai tsayuwar arfa da ake yi me yasa ake tsayuwar arfa mun sani ana kwanan muzdalifa tukun kwanan muzdalifa mun san me yasa ake yi da kuma zaman mina duka dai ana yi mun sani muzdalifa a nan a nan aka yi suka wannan iyayenmu adamu da hawawu suka fara kwanciya irin na aure sannan arfa kuma da suka sauka aka sauka aka sauki annabi adamu daga aljanna kenan zuwa ga Sri Lanka ita babar mutane Hawa'u aka sauke da ita kuma a Jidda to da suka da suka halu ba su gane juna ba sai a Arafa dutsen Arafa da suka gane juna shi da aka sa wurin Arafa tasniya wato sun gane juna su biyu ne to sai ake zuwa a halu ana tunawa da wancan abin da ya faru duk dai wani abu da kaji ake yi a wurin aikin haji tunawa ne da wani abu har tafiyan da Isma'ilu alaihi salam yayi da babansa da mahaifiyarsa a shekar ya tafi ce yana ta musu wasu wace yana neman ya musu abin da ba shi ba suka rika jifarsa to wannan jifa sau uku da suka yi ma sai da ana tagwaita shi har gobe ana yi saboda me saboda ya taba faruwa wani abu ne da ya faru sha'ira ce ta Islam to wannan dai shine dalili a sha'ir sha'ira kai afwan ta musulunci duka babu wata sha'ira ta musulunci da kai ta kai manzon Allah babu sannan kuma in ka dauki azumi da ake yin idi saboda shi ana murna ko wallahi da annabi bai zo ba da ban samu azumi ba dukkan abubuwan musulunci guda biyar din nan manya-manya shika-shikai wallahi annabi ne zo mana su kaga kuma ya kamata a shi din kan ya zama duk abin da za a yi saboda shi tunda shi ya kawo koma menene hatta fitan mu daga duhun kafirci mu dawo duhun musulunci wallahi saboda shi kaga murnan da za mu yi saboda shi sai ya fi dukkan murna amma ba sai ba kowa yake ganewa ba wani sai Allah ya rufe masa basira sai ya ta cewa a'a don me za a yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ai ta kawo shikalat eh me yasa shi din bai yi ba eh me yasa sabon ba su ba kun fi su son shi ne da sauransu da sauransu a wajen da hankalin mutane da haka dai ma mithluhu min aidi babu wata ranar idi kwatankwacin idin aikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bare halla fil mawlud fihi mahalla zuhali lokacin da annabi Muhammad ya sauka duniya ya zo coincidentally daidai masauki wato wata tana masauki na zuhar yana kama da irin wato tauraron zu'al malamai sun ce zu'al ilimin taurari ne wannan astronomy ne ko menene ake kira abin ko menene dai can musulmi ko kuma physics ma suna da rabo a ciki to physicians su ma suna da rabo a wannan ilimin ko ma menene dai wannan tauraron yana da tsananin nisa tsakaninsa da sauran taurari to saboda irin wato irin matsayin da yake da shi tsakaninsa da sauran taurari fintinkau da ya yi wa sauran taurari to irin haka ne shehu yake nunawa irin haka daren aikuwan manzon Allah ya yi wa sauran jirare tinkin kau
shine mafi shine magana kawai a takaice
yadda wancan zuhal ya fi sauran dukkan watanni ya yi musu nisa haka nan daren aikowar annabi ya yi nisa wa sauran daren saboda me saboda fil maulidi fihi saboda abinda aka haifa a cikinsa shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sada al wilada wa ma atahu sada min waqti ma arada ilahuhu fil azali wa sada al wilada mara balale da zuwan rana ta bakwai na aikowar sayyidina rasulullahi ranan suna kenan ko wa sabi'il wilada mara balale da zuwan rana na cikon bakwai da haihuwar manzon Allah kaga alhamdulillah babu lokuta da aka fi mai da hankali a kansu sosai kamar ranan haihuwar da ranan suna ko ba haka bane da kan ma kafin abubuwan su yi yawa ya zama kullum ma maulidi ne in an ba wa ne ranar aihuwa to sai a ba wa ne kuma ranar suna da can da abun bai yi yawa ba to me yasa yayi yawa ne yanzu ma tsara ba shi an yi ta hukumu tarurruka ne sun yawa yanzu saboda babban taro ya kusa shine taron tashin duniya babban taro ya kusa shi yasa taruka na komai da ka sani a da yanzu sun fi yanda suke da ba na maulidi kadai ba in ka dauki idar shamsu ko wuya ka fassara ta sai ka nuna maka magana ka ji cewa wai zasu uku nushirat duk lokacin da kaga ana yawan taraba takardi aba mala da ina ka fata ka dama aka duba kullum buga katin gayya ake ana tarabawa maulidin ma yanzu ba su rubu shi da bane kashi nan kowa sai ya buga tarabawa katin daurin aure katin bukukuwa iri iri auren ma kaga katuna daban daban na picnic daban na waye waye daban na waye waye daban haka wai zai wa hushe hushe da sauransu na tara namun daji aka tara su kaga kowa ya je ga yankari ya sani irin su duka sun zo abubuwan ba na so in abin nan sosai mu tafi karatun shehu ya ce wa sadi al-wilada mara bala ya da zuwan rana na bakwai na yi kuwa sirri na rasulullahi sallallahu alaihi wa ma atahu sada da irin abinda wa'inda suke shugabanni jagorori suka zo da shi suka aikata a wannan rana ko dare da aka aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama na ce zai farin namu karatun jiya in kun tuna na ce in mun zo karatu a tari'a zai farin namu wani karatu da muka yi jiya wani karatu ne shi ne jagororin da suka yi ta saukowa suna ta albishara wa sayyidatuna ummu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna aminatu yar wahab su sayyidina ibrahim alaihi salam sayyidina musa alaihi salam sayyidina isa alaihi salam sayyidina hudu alaihi salam sayyidina isma'il alaihi salam su Daniel su da sauransu da muka karanta din can su Yusuf alaihi salam da sauransu kuma ta wasu hada kenan min waqti ma arada dacewa da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa dacewa da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa menene na ce sadatu din dai jagororin wanda suka zo din suka zo wa sayyidina rasulullahi da albishir assalamu alayka ya kaza assalamu alayka kowa ya zo amina ta tambaye shi waye kai ni ne waye me kake nufi kaza kaza ki ki albishara za ki aiki annabi kaza annabi nau'i kaza ki murna ki albishir shi ne wa ta sada ne to su ne wa'annan sada ne duk abin da suka zo din ya dace da Allah abin da Allah ya nufa ne su jagorori da suka zo ne alaihi musallam yuwaqi ma min waqi ma arada ilahu fil azali ma arada ilahu fil azali abin da Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya nufa ne su yi suka suka zo suka yi shi wannan abun fil azali tun azal haka Allah ya nufi za a haifar manzon Allah za a sauko da manya-manya ya ishe kama kamar da muka karanta jiya wanda suka yi ungozoma na karɓar aihuwansa matarsa ne matarsa ne matar mutum ta zo ta karɓi aihuwansa sai manzon Allah أهلا بيوم السمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جده لينجلي أهلا مرحبا لي بيوم السمي درانا دا أكرنا وأن محمد سنة wani suna ne muhammadan summi muhammadan ranar da aka raɗa masa suna muhammad sallallahu alaihi wasallam khairatni wannan suna shi ya fi dukkan sunaye alkhairi ko ka san wani suna da ya shi a sunayen halittar Allah ta kafa akwai shi ya fi yawa shi ya fi buwaya wa duniya duk inda ka shiga sai ka samu muhammadu duk gidan musulmi saboda mai shi ne khairatni mafificin dukkan sunakai ramzan li ma'anar ismi wannan suna ramzi ne ma'anar ramzi nuni ishara ishara ne le ma'anar ismi ga ma'anan da sunan ya kumsa an samar sunan ne don ya gwada abinda sunan yake nufi me yake nufi ne wannan isharan kuma min jaddihi daga kakansa ne abdulmuttalib shi ya samu wannan ishara na ya raɗawa annabi Muhammadu suna Muhammadu ɗin saboda ilhama ya samu aka yi masa ilhama akan ya raɗa masa suna Muhammadu liyanjali don ya bayyana ya bayyana da ni to shine amsan zai zo gaba bi hamdil awwalina lahu wal akhirina fa kana za yaqina min al kalim al mubdil ramzan nuni ne limanin ismi shi sa masa muhammadu din yana nuni da ma'anan muhammadu me ma'anan wato sunan ya zo daga wabin jaddihi daga kakansa waye kakan nasa sayyidina abdul muttalib baban sayyidina abdullahi da aka tambaye shi me yasa ka sa masa muhammadu aka ce lamma sammahu bizalika su'ila lima da ya sa masa wannan suna aka ce masa don me ya sa wannan sunan ba taba jin an sa wani wannan sunan ba kai ka zo ka sa ka sa masa haka fa ajaba bi qawlihi li yakuna mahmudan fis samai wa mahmudan fil ardi yace na sa masa sunan ne don ya zama abun yabo a sararin samaniya abun yabo a ƙasa duniya kenan sama da ƙasa a rika yaba masa ana godiya gare shi shi yasa na sa masa sunan fa hakaka Allah raja'ahu haka ce sai Allah ya tabbata ya tabbatar da kaunan da ya yi din na a gode masa sama da ƙasa a yabe shi sama da ƙasa ganin wa ake yabo a sama da ƙasa kamar manzon Allah babu gashi ma a gaban ɗaya daga ciki kenan wannan kafida ta sayyidina Muhammad ibn Badd ibn Sirina liyanjali don ya bayyana bi hamdil awwalina ya bayyana bi hamdil awwalina lahu wato mutanen farko tun halittan mutanen farko annabi ya bayyana da wannan suna ne don bihamdil awwalina na farko su gode su yi godiya lahu a gare shi kaf na farko su gode masa wala akhirina na ƙarshe su ma gaba ɗaya mana har ana ƙi ƙasa kenan su ma su yi godiya da yabo ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kana za yaqinan wannan fa ya zama wato gaskiya ma'anar yaƙinan a nan haƙƙan wa sidikan hakan sai ya zama ya tabbata ya gaskata daga waye min alkalimil mubdil daga wato godiya ga annabi in sama da ƙasan sai ya tabbata kuma ya gaskata yadda shi kakan nasa ya yi raja'i ya yi ƙauna ɗin tabbatuwan haka ya zo ne minal karimil mubdili daga Allah ma'abocin karanci al-mubdili mai fifita bayansa subhanahu wa ta'ala shi ya fifita manzon Allah da wannan sifa ta agoje masa a sama da ƙasa a halan biyo misnaini maulidu sani naini mab'atu sirri kauni maqadamihi al-mubajjal ahalan mara balale biyau misnaini da ranar litinin ita ma kaga ya kamata a yi welcoming nata a jinjina mata iman ita fa ta kawo mana shi malam shi yasa shi yace ahalan ke ma litinin mara balale da da zuwanki duk ran da kika dawo mana ba wai litinin da ba duk ranar litinin shi yace mara ba da shi tunda annabi duk litinin din ya rike sunnan gwada girman litinin din yana azumi kullum haka ne kaga ya nuna a cikin litinin din nan akwai wani abu amma mutane ba za su gane ba to me yasa ba za ku yi azumi ba ku ai azumi to wallahi na fara kawo ba abubuwa irin su ba na son ba raddi muke yi ba ba da raddi daban da nan ne da sai ta kawo ma abubuwan da ga abun da aka ce a yi amma sai aka ji ana yin wani abu daban a addinin musulunci wallahi ga yadda annabi ya yi ko ga yadda aka yi amma sai ka ga mutane sun koma addini ba shi don in na shiga na sani za mu shiga babin da kuma kila sai mu bar wannan karatu amma dai yan uwa su sani wannan kawai ba hujja bane amma dai zan ba da misali kwaya ɗaya saboda mutane su gane maganar da nake yin haka take kar kuma yi misali ban bada misali ko ɗaya ba a cikin misalai taru da yawa ya zama ƙila wani bai gane ma me nake nufi ba daga yanda aka ce kuma a zo ana yin wani abu daban abin da nake nufi shine dan uwa nan wani mai mai musu dan rinto sai ce ai annabi azumi yayi me yasa ba ku da azumin ba sai ce ba a'a bawan Allah a cikin mabiya sufaye akwai wadda iyayensa da iyalansa gaba ɗaya ba wanda yake ganin yana shan ruwa ko cin abinci a ranar litinin rayuwarsa haka yake tafiya kawai akwai su wadda suka rike litinin da nan kullum ai mun sani akwai su ko babu to mu ajiye wannan muna yi shi din ba ma'ana akwai masu alhamdulillah to in ka ce tunda annabi azumi yayi don nuna muhimmancin ranar da aka yi shi ta dawo ga yadda ya nuna ga yadda yayi to sai ce maka ga wani abu ma yadda annabi yayi amma duk duniya mun saba masa ba ma yin yadda yayi gonda gonda ma mu kam muna yin azumin mun kuma ƙara da wani abu tunda babin murna bude ɗayan abu ne murna ba a takaice bai ce karfi ba kuma ya tabbata malamai sun tabbatar wanda sun fi karfi ka har da naka to sai ga nassin qur'ani ya ce wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr tulhibuna bi aduwwa Allah wa aduwwakum Allah ubangiji yace ku tanadin makami ya ku mu'minai ku tanadin makami domin Allah saboda ne kuma kowa ya tanadin jinin karfinsa ko dan kwari da baka saboda mai tsorata maƙiyan Allah da wannan makamin lokacin da suka tashi za su farmu in babu sai ka sai kai taranda su zo su kashe ka da Allah ya bada umarnin nan waye shugaban masana abin da Allah yake nufi manzon Allah sai mu duba ne makami ya gana da Allah ne ya bada umarni kaga shi ne zai mana demonstrating don mu gane yaya lamarin yake ga dai Allah kan ya ta aika da to wani iri zamu yi sai muka ga annabi ya tara da kwari da baka mashi takobi da Allah ba su bane su ne ko sai yanzu kasashen musulmai Iran Iraki da sauransu sai aka ce yanzu tun daga abin da Qur'ani yake ko ba wanda ya ji annabi sanin me Qur'ani yake nufi da Allah ya ce ai tanadin makami kwari da baka da takobi takuba da masu ya tanada haka duk kasar da musulmai da suka kuskura suka tanadi bindiga da lantana ta kai ga kare dangi missiles mai cin dogon zango da sauransu to lallai lallai ya saba wa sunnan manzon Allah da ga bai tanadi wannan ba akwai mahaukaci irin wannan yanzu wajen bai wannan babu babu mahaukaci irin sa abun hawa sai muka ga annabi baya yaƙi in ba da abu biyu ba daga doki sai raƙumi yaƙi ma an wutar da shi inda yaƙi ne ga daga doki sai raƙumi shi ne abinda sunnar sai tabbatar sai kuma sawu kafa sai ka ce duk wanda ya shiga igwa ya ya saba sunnan manzon Allah annabi bai yi ba ba shi annabi ya tanada ba Qur'ani da yake a tanada ga abin da annabi ya tanada duk wanda ya hau jirgin yaki ya saba manzon Allah kar kai ma ka hauka ce yanzu an koli da baka da dan takobi me zaka iya yi da shi mutum da yar pistol kwaya daya ko kun kai dari wallahi sai ya fasa so kaga duk duniya ta saba wannan yadda annabi yi a wannan wurin to irin su suna nan a musulunci wanda za a ta buga ma misali a ma tambaya to shi ba ba ga da kuma magana da za ka yi kuma haka yi dan haka a halal mara balale biyo misnaini da zuwa ranar litinin wanda ranar litinin din nan na taba faɗi a wani majalisi abun mamaki har wa'inda ba musulmi ba kafuran duniya sun yi ittifaƙi da muhimmanci na litinin suna ba shi priority ko babu ranar da zaka ga ɗan boko ko ina ce a duniya yake muhimmanta kamar ranar litinin ranar litinin ko ne a sai monday Allah ya kai monday ka zo sai monday ka zo a monday annabi Muhammadu ne ce ba sakatari a gaji a ce ba ba zai yi ba yau sai monday babu ranar da ta kai muhimmanci duk duniya yanzu a wurin mutane suke muhimmanta ta ko a amerika ne kamar yomis naini nan da shi yake alaf yomis naini ko tuma babu kamar ranar litinin ko ina ka je ba kamar ranar litinin to ai akwai dalili ranar ne shugaba ya zo sallallahu alaihi wasallam maulidi sanis naini litinin din shi ne ranar haifuwan na biyun uku maulidi tsanif na yi maulidi ba maulidi ba na da ana wannan su sa maulidi maulidi tsanif na yi ne wato ranar haifuwan na biyun uku ne waye na biyun uku annabi muhammadu إذ هما في الغير كو في الغار كو إذ يقول لصاحبهما لا تأذن ثاني اثنين إذ هما في الغار نبي نوى ديو نأكم نأكم ديو ga annabi Muhammadu ga Allahu ga Abu Bakar a cikin kogo su uku shi ne alal yawmin naini maulidi salif na yi ranar haihuwa na biyu biyun can akwai magana ba na son shiga cikinta akwai ma shehanan da suka yi magana sosai salif na yi nan in an tafi a hakika to fa maganar za ta ce ba sosai eh sai a shafe kowa a bar Allah da manzon Allah kawai da ƙarshe an tafi an tafi kuma to maulidi zahid zaini maulidi na biyu biyu mab'ad sirril kauni ai ranar ne ma da wato aka aiki sirrin halittar Allah annabi Muhammad mab'ad sirril kauni shi ma mab'ad dan na wasu sa mab'ad na ku yaya ne yau wato na wasu kuskure a dalilin mab'ad sirrin kauri a ranar ne kuma aka aiki sirrin halittar Allah gaba daya manzo Allah ya ce a ranar aka aike ni a ranar kuma aka aike ni ranar aka aike ni ranar aka aike ni shi sai ya dunkule su a baiti na maulidi mab'ad sirrin kauri maqadami ne mubajjali nan ma akwai magana sosai na ɓangaren matsalar da ta shafi harshen larabci to amma dai a lura da kawai saƙon da ya kumsa kawai makadamihi lokacin gabatowansa nan zuwansa ɗin nan sai na rasulillahi makadamihi kenan gabatowar nasa lokacin da ya zo ɗin almubajjali wato ya zo ne a halin abun girmamawa tun daga ranar annabi yake yake abun girmamawa kuma har abada ko ka ce ba za ka girmama shi ba wallahi Allah da kanta ya girmama shi ka ka faɗi inna ka faina kal mustadiyin in izgiri zaka masa kuma Allah Allah ne zai jifar masa tun lokacin da yake alam alamun zuhuri din nan da ake iya mu'amala da shi sosai kowa da kowa da mutum ya taba shi Allah ne ke karewa da mutum ya taba shi atrim bi shari al-ajami abrila shari al-karami atrim bi ard al-harami maulidi khairi mursali maulidi na ma ba maulidu ba in maulidu aka sa ku gyara atrim bi shari al-ajami mamakin girman wannan wata na baibayi an san baibayi ai ko eh vernacular vernacular duk wani wanda ba ba bature ba me bature yake kiransa yaren da duk ba na turanci ba ba vernacular ba to aka laraba suke kiran duk wani wanda ba balarabe ba ajami yaren wanda ba balarabe ba kenan a garin bishari al'ajami mamakin girman wannan wata na baibayi wanda ba larabawa ce ba turawa wani wata ne yana so ya koda watan da aka haifi manzon Allah ne amma watan turawa yace ibrila shaharil karami shine watan april watan nan mai girma eh ibrila shine april kenan shaharil karami watan karanci watan girma wanda ya kunso manzon Allah a karen bi arzal harami kai mamakin girman wannan ƙasa ta haramin makka ita ma da ta yi sanar wato a gurinta nan ne maulidun rasuli sallallahu alaihi wasallam da yake maulidu yana daukan abu biyu yana daukan zaman yana daukan makan in an dauke shi a zaman to maulidun rasul shine lokacin da aka haifi manzon Allah shine rabiul awwal in an dauke shi a makan kuma duk yana dauka a larabci maulidun rasul shine makka wurin da aka haife shi za a iya ce maulidun rasul kuma lokacin da aka haife shi rabiul awwal a gare mamakin irin na girma na di arzil arabi na kasar harabin makka kenan maulidi khairi mursali shine mahaifa ta mafifita manzannin Allah gaba daya makka ita ce mahaifar mafificin dukkan manzanni maulidi khairi mursal sallallahu alaihi wa sallam أكرم بيوم صار عشرين والتنار لمن حوى الفكار وغبرة من منزلي أكرم ماماتي نجرم بيوم da rana fara da ta kasance fara ai kana akawatu kana ne fara yana cikin akawatu kana da su zalla da sauransu suna nan in mun zo a karatun na hau zamu kawo su da dangin su in kaga in kaga kowane ɗaya daga cikin su ma'anar sa kana ne a kiran mamakin biyau ne na wannan rana fara da ta kasance ishirina ranar 20 kenan ga watan April din 20 ga April aka haifi manzon Allah na boko 20 ga April to shine shi wannan 20 ga April din ma ya wake shi ya jinjina masa a kirin da yawmin tsara mamakin girman wannan rana da ta kasance 20 rana na 20 wata nara liman awal fakara kuma wannan rana din ta yi haske ta yi kyalkyali liman hawal fahara ga wannan da ya tattara dukkan alfahari na duniya da na lahira manzon Allah duk wani nau'i na alfahari girma ne falala ne a dangi ne wato iyaye ne ko ma menene dai annabi Muhammadu na shi ya fi na kowa ko me ka kira in dai na kirki ne duk abin da za a alfahari da shi to annabi nashi ya fi liman hawal fakara wato ta yi haske ga wannan da ya tattara dukkan nau'o'a na alfahari wa gufratan min manzili kuma wannan wata na april din a lura da wannan ba da yawa gaskiya sai a hankali ba kowa suke gane wannan ba duk da ina jin akwai malaman da suke fassara shi cewa wai wa gufratan kuma Allah ya ba manzon Allah wato gafara na zunubai da zai yi da zai yi ba da wanda ya yi in ya yi ma da liyafi alakan lau mata a jama min zambi kuma mata akara kenan Allah ya bashi wannan gafara din min manzili wai saboda matsayi na manzon Allah da haka ne zai dauka haka zai dauka akwai masu wanda suka tafi haka amma hakikanin magana wa gufrata min manzili ana maganar wata ne ta April watan tana a masauki na gufratu watanni din suna da masaukai masaukai to watan tana a matsayin gufra aka aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wa gufratan min manzili ana saboda haka sai a lura ila zaka ji wani wata rana in yana fassarawa ya faɗi abin da na fara na farko to hakikanin magana gaskiya yakin magana ne za ta nuna ma menene ya fi zama wato katari a kirin bisharin nisan maulidu khairi insan qudwatu ahli ihsan wal kamil al mukammal a kirin mamaki na wannan wata bisharin nisan da watan kiddawa shine nisan a watan nisan aka aiki manzon Allah akwai wanda ake cewa kiddawa ko ana ji dalilin su to a wata irin nan kiddawa a watan nisan aka aiki manzon Allah sunan watan da aka aiki shi wannan watan watannin su maulidu maulidu khair insan wato a watan nisan ne na kiddawa aka aiki mafificin dukkan mutane maulidu khair insan qudwatu ahli al-insan shine jagora na dukkan wanda suka hau makamul ihsani suka wuce islami da maratibu nashi uku suka wuce imani da maratibu nashi uku har suka kai ihsan anta abdullah ka annaka tarahu to annabi shine jagoran su qudwatu ahli ihsan jagora na ma'abota makamul ihsani wal kamili kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake cikakke sallallahu alaihi wasallam komi nashi cikakke ne komi da ka sani cikakke ne nashi amma sauran mutane sai ka samu inda suke da tawaya ba su cika ba amma bar da manzon Allah al-mukammali wanda Allah da kansa ne ya cika shi shi din cikakke ne wa ya cika shi al-mukammali Allah ne subhanahu wa ta'ala ya cika shi shine al-mukammal abin cikawa na darajoji gaba daya qad tammatil la'ali fi iddatil layali بزينة المعالي كالجوهر المفصل حقيقة كمت المعالي wannan gwalagwalai na waƙa da muka kasidar da muka shirya sun zo ƙarshe shi ne kattan matin la'ali wannan gwalagwalai na baituka da muka yi sun zo ƙarshe sai iddatin layali sun ƙare ne a cikin waɗansu darare irgaggu ƙididdigaggu da na zauna na rubuta in ji shi mai kasida ne sayyidina Muhammad ibn ibn Sinina Sijina a cikin wani su ididdigaggun kwanaki bi zinatil ma'ali sun zo su wa'innan baituka da wani irin ado madaukaki kal jawharil mufassali kai ka ce lu'lu'i ne abin rarrabawa a sa a yi musu ado a tsakanin kowanne da kowanne kamar sarƙa na lu'lu'u a yi masa a rarraba su a rarraba sai a sa wani abu na ado a tsakani kan jauhari mufassali kamar dai jauhari wanda aka rarraba aka yi masa ado ta hani akan rabi'i ku gyara in ta ni ado aka ce in dai ta ni ado aka rubuta kuskure ta ni aka ne yawwa alhamdulillah maf'uli ne mutlaki ko kuma ya zama hal ma'ana ko dai ya zama maf'uli mutlaki ko kuma ya zama hal da haka kuma ba yadda za a yi zama da rufuwa za ka ji da yawa wasu a wurin karanta in sun zo da kaji bayan sun ce na farko kam lallai rufuwa ta ni atu rabi'i ne mubtada ne wancan amma wannan maf'uli ne mutlaki dole ne fataha ne da shi in dai ka san larabci ka sani saboda maf'uli ne wato akan al-ali din can akan mutum la'ali da muka faɗa yanzu yanzu tani akan rabi'i kaga fasaran zai dan sha bambam da na farko wancan abin da muka ce tani atur rabi'i ko murna da watan rabi'i watan haihuwar manzon Allah wannan kuma tani akan rabi'i na rubuta wannan yabo ne ba don komai ba sai don in yi murna wancan yana ba da labari ne mubtada ne murna ne wannan jane watan haifuwar manzon Allah rabi'i nan kuma aka ce tani akan rabi'i na wannan wato na yi shi ne ba don komai ba sai don in nuna farin ciki na da watan rabi'i awwal bi mi'ati shafi'i murnan zan nuna ta ta hanyar yin yabo ga macecin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mandaq al badi'i da da furuci mai ƙaye furuci wanda yake mai ƙaye mai ƙayatarwa duk wanda ya ji baitukan sai sun ƙayatar da shi sun burge shi a zirgi biha mu'ammali ina sa rai Allah ya cika mini dukkan burina da yin wannan yabo ga sayyidina rasulullahi to kamar yadda na faɗa a farko na ce akwai tafsiri za a yi tafsiri a ƙarshe zai faɗi menene burin nasa a ƙarshe to yanzu zai fara gaya mana kar ka ɗauka ya ce Allah ka cika min burina ƙila ka ɗauka ko burin gina ƙaton gida da auren mata kyawawa da hawa ƙatuwar mota ka san in an ce buri kowa da farko abin da yake zuwa mutane kenan ko samun kuɗi da yawa a banki da yawa a bankare ko da cin da samun nama manya ana da ci ana soyawa ko farfesu ta ko ta ina kowa in ya ji wannan buri na ya cika shi ne burin kenan da yawanci mutane suke ɗauka to ba shi bane sai ya yi tafsiri ya ce to ga burin na wannan burin nawa yace amri bi hal jam'a bihi burin nawa ina sa rai ya Allah ina roƙonka ka sada ni da annabi Muhammad shi kenan burin kenan in samu saduwa da manzon Allah jam'a ai allaka a kenan haduwa da shi in samu ganawa da shi gani gashi in haɗu da shi amri bi hal jam'a bihi Allah mu ya ba yauman ko da a wata rana kira ne ku dai ka bani in samu in sadu da manzon Allah ko da rana ɗaya cikin ranaku shi ne ma'anar yauman din nan ba wai yau ake nufi ba ɗaya daga cikin ko da a cikin ranaku dai wata rana in samu dai in samu saduwa da manzon Allah wa naila to nan ana wani suka rubuta wai wa nailu wai wa naili kai da kisra haka ne kuma yawa to wa naila ne saboda ma'adufi ne na jam'a na san ila akwai wanda sun karanta komin gajitar karatu mutum na na'au in ya karanta ajirumiya an ce wa huruful aqti ashara alwawu wal ba'u wal thumma har ka je karshe wa ta fi babul mawaba ko to alwawu din ma'dufi ne aka ce amjil bi amjil bi hal jam'a bihi yawman wa wawun nan na adabul dole ka ce naila saboda jam'a din nan ma'rufi ne na jam'a saboda haka yauman ko da wata rana in samu saduwa da shi wa naila qurbihi Allah ina roƙonka ka bani kusaci da Annabi Muhammad kare ka samu kusaci da shi komai yayi ko yaya wani mai wani kuma mai kuɗi yake nema ya samu kusaci da shi saboda yayi ka sake shi ka tsinke binki ka samu kusaci da manzo Allah shine babba kai baka da wani mai kudi mai kudi ba ce ma maka girma shi ba babu guri annabi ya ce kana girma shi ma a girma mai ilimi a girma sarki in ji manzo Allah eh sarki dole ka girma shi da umurnin manzo Allah haka mai ilimi amma banda mai kudi annabi ya ce in an in da za za a yi umarni a girma mai kudi to kowa zai ko fashi zai ya ya tara su zai samu girma ko fashi sai yayi wa fadla hubbi rabbih Allah ga roƙona nan na gaba kuma na uku bayan samun liƙi saduwa da shi samun kusaci da shi Allah ka bani fifiko na soyayyar ubangijinsa shi waye annabi Muhammadu ka fifita ni da samun soyayyar ubangijinsa to kaga soyayyar Allah abun ne bane ba ruwa a tullu in Allah ya soka a rai ya gaya mana adres ko na samun sonsa ya ba mu adres mai kyau mai fitacce kuma a fili a suratu Ali Imran qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kun ce kuna son Allah annabi ya ce fattabi'uni ku biyo ni duk abun duk inda kuka ga nayi ku yi kawai to in kuka bi annabi Muhammad sau da kafa kamar da shi yake idza sara khairun nas sirtu wara'ahu wa in wa in alla yawman falmasiru ba'idu to yuhibbukum Allah Allah kuma sai so ku za ku so musu samu soyayya Allah soyayyar Allah ita ce anan yake roƙowa fadla hubbi rabbihi Allah ka fifita ni da samun soyayyar ubangijin annabi Muhammad wala haka ba Allah yake nuna Qur'ani kai ka ce Allah ba ubangijin kowa bane sai annabi Muhammad haka ya nuna a wurare da yawa a Qur'ani ba na so mu shiga shi ba za mu iya samu masa mawdu'i mai zaman kansa mu fitar kamar yadda muka fitar da ayoyin da na faɗa can banda kafuri ba mai cewa annabi mutum ne kamar kowa sannan muka fi da ranar azariya muka karanta su ayoyi aya wajen nawa ne na aya 62 a ƙwararri 62 zama dirshen aka aka fidda ayoyi guda 62 dukkansu suna tabbatar da banda kafuri ba mai cewa annabi muhammadu mutum kamar kowa ba wai abin da ya sa na haka kuma na fidda su in kun na kawo misali ne kadai kadai misali kawai ne kawai wani ya busa lafi kawai shi gani wai ya ce da Allah ya sa za a fita wannan karatun kawai ya ce wai wani ya zo yana cewa mutane ƙarya bai banda kafirai ba wanda ya ce annabi wai mutum kamar kowa na ce to ka tsokaro shi ne na je na fito da ayoyi muka yi tatuttuka muna karatu a kan ayoyi sannan muka kama su wa marri bahu amali Allah ina roƙo ka bani wato soyayyar wanda yardarsa shi ne burina annabi Muhammad in samu yardarsa shi ne burina ba da buri da ya wuce in samu yardar manzon Allah wa marri babu amali ne amalu ne da fulatan ce awai ko awai wal khatma li bil husna wal jam'a li fil husna لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل walhadmali Allah ka cika mini rayuwata ka cika mini rayuwata ma'ana ka kashe ni bil husna da la ilaha illallah shi ne husna wal katmali bil husna Allah ka cika min rayuwata da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah haka Allah ya kira ta a wani rigo wurare da dama an nuna ita ce la ilaha illallah husna Allah ya ce fa amma manaɗe wattaki wanda duk ya bayar da dai abin da Allah ya nema menene Allah ya nemi a kada shi ka bayar da la ilaha illallah Muhammadu sallallahu ya nemi a sallah ka bayar da sallah ya nemi zakka ka bayar da zakka ya nemi azumi ka bayar da azumi ya nemi a haji ka bayar su sada zumunta ka bayar su girmama na gaba ka bayar duk nau'o'a da abin da Allah ya nema a ka bayar man a hada kenan wanda ya bayar wata gaba wanda bukar ka ɗauka man a hada din nan ba ana magana wanda ya bada tsori sadaka ne ba shi yasa sai a gaban malami karatu in kana jin larabci za ka yi fasara da haka ba yadda aka iya da kai kuma eh zai ya ɗauka haka amma abin da ake nufi wanda ya bada abin da Allah ya nema a bayar irin wancan har sadaka nan kuma sai ya shiga Allah ya nemi a baya wattaka kuma ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna ya gaskata la ilaha illallah to kaga wal khatma li bil husna duk da wasu malamai a can din wa saddaqa bil husna sun ce an samu sabani wasu malamai suka ce la ilaha illallah ne husna na ta wasu suka ce aljanna ce ya gaskata aljanna to kuma menene sai aka narka su dukansu da aljanna da la ilaha illallah duk sai aka kawo su nan na farko wal qasmali Allah ka cika mini bil husna da cikawa da kalmar nan mafi kyau ita ce kalmar la ilaha illallah wal jam'ali fil husna Allah ka tara ni ka tattara ni ka saka ni fil husna a cikin aljannar husna ya cikin sunatai aljannatai hawa takwas akwai husna wanda tafi kowace aljanna kyau husna shi yasa ake sawa ƴaƴa husna mata kana iya sawa wasu suna sa firdausi ko to husna ma suna aljanna ne wal jam'ali fil husna ya Allah ka tattara ni a cikin alhusna in gani a cikin da kan aljanna kaga an raba gaddama kenan an ɗauko na masu cewa la ilaha ake nufi ya ce wal khatma li bil husna ka cika da la ilaha illallah in ka cika da wannan mutum ya kare cikin abubuwa takwas da wanda duk ya aka ga aka ga ko aka ji daya daga cikin su to murna ya kamata a tara jama'a a yi ta murna in ya mutu aka ga daya daga cikin wayannan alamomi murna ya kamata a yi ba kuka ba babban su ya cika da la ilaha illallah yana daga cikin suna nan a ga goshinsa yana ɗiga da zuba immediately bayan mutuwarsa kaɗan sai a ga zuba a goshinsa manzo Allah ya ce alaman ya ɗan aljanna ne ka lura da gawanka inda ta yi wa fashi ka ga nan ɗinsa yana ya haɗa zufa to kai ta murna kawai annabi ne ya faɗa alamar dan aljanna ne haka nan in ya mutu ran juma'a ko daren juma'a eh haka nan in mace ce a wurin haihuwa haka nan in ciwon jiki ya kashe mutum haka nan idan gobara ta kona mutum in musulmi ne ba amma duk abin da muke bari haka nan in ya dulmure a ruwa ya mutu ko ruwan sama ne ta dukan sa har ya kika zai kashe shi wani misali kai da dauka sai ya fada a rijiya shi wani gari ne ai ruwan gaba ɗaya da sama ne jibgar shi sai kashe shi to shi ma zai ya yi shahada alama ce ya samu aljanna shi ma haka nan wanda yana kwance yana bacci kawai ko iska ko ruwa yayyawa gini ya ribza a kansa ya mutu aka ta kau da gini aka ɗauki gawansa shi ma ɗan aljanna haka nan wanda ya mutuwan ba kwanta eh ka je ba kwanta kawai kawai sai zazzabi ya kun faɗuwan bakon ya kima wani ɗan zazzabi ko wani ciwo ciki ya murɗe ka amma a halin dai kai bako ne ba garin ku ka mutu ba mutuwan bakunta shahada ne da nan cikin hadisin manzon Allah ai ba kowa yake sabo shi ba so a takaice suna nan dalili ko wata rana annabi ya samu da ya zo gaida wani mara lafiya sahabinsa ya same shi raina hannun Allah in ji hausawa ko sai kullum ba na hannun Allah ne amma saboda dai kinaya ne suke faɗin haka in mutu ya kusan mutuwa sai cewa raina hannun Allah to ran wanda yake raye fa yana hannun waye lillahi lamru min qablu min ba'd eh ka san mutane ya faɗi wata magana in ka dube ta da kyau sai ka rasa ina ta dosa to a takaice annabi ya same shi haka sai ya samu yarsa tana kuka sai ce ya ji ya kuka bai mutu ba da ransa sai yake bari ai tun da bai mutu ba kan wani kuka laki kuwa kan annabi ya bar wurin kawai sai ya mutu yana mutuwa da ta fara ihu sai ta ihu annabi ya ce ke lafiya ki kuwa ki bar wannan kuka ta ce ya rasulullah ka bar ni ka bar ni kawai ba ina baɗin cikin ni mutuwar ka bane ba ce da min ba ba shi nake kuka ba in wannan kake tambaya mutuwa da ya mana irin mutuwan mata shi nake kuka mutuwa a gida a kan gado ga mazaje waɗanda suka je suka bi ka a badar da uhudu suka je suka yi shahada suka samu daraja wanda Allah yake cewa ba su mutu ba da ransu bai mana irin wannan mutuwa mu ta alfahari baban mu ya irin wannan shahada ba ya mutu mana akan gado a gida mutuwa irin na mata shine nake kuka to kaga ba kowa zai so wannan irin mutuwa ba kuma wanda take nema da za a jarraba misali a ce a buga gangan yaƙi misali a ce ai nan ne za ka gane musulmin gaskiya kullum ina buga misali da wani a nan garin ba yaƙi ba ne ma tarzowa ne na siyasa na shari'a din nan na zo kawai wani mai gadi ne ina tunawa na zo eh, mutane imani a fati kawai eh, kowa kakan shi yana gobe da tarbi eh, a'a, kaza kaza kaza amma ga ranar nuna imani ya yi kowa yana ji a da baya yana yi yana yi gaba gaba ba san da yake gaba da wani zai je jihadi da shi wani da ya wani na majajjafa da ya maka masa a goshi da ya juya a dubu ba da riba ba shi ke jihadi ya dare ya ga kaga shi da yake cewa ba da imani shi ya nuna mutane a kolo kolo dubi kawai ya maida shi to ina da da an auna shi ne da bindiga kuma da kake zamani ai in ana ku da bango in ya zo gidan ba sai ku da bango ya wuce ladal makarri asna Allah ina so ka sani a aljanna a guri mafi daukaka asna anan dan uwa ku lura da wannan luga din a dauke da ita ma in mun zo irin waɗannan wuraren duka ina ku rika lura da inda mafi ɗaukaka wuri a aljanna in samu asna mafi ɗaukaka sana yana zuwa da ɗaukaka a harshen larabci yana zuwa da haske in ka in ka duba farkon suru wa inna sana mawa'izuhu yuzilu an alkalbi al-mughaffal kullu ghayri wannan na haske ne amma akwai sana da yake zuwa na ɗaukaka to wannan na ɗaukaka ne والجمع لي في الهدنة كسأني الجنة إن شجع الجنة لدى المقر الأثناء أو قرن قري متبتي ودك ما أوكتي ما الرفيق الأفضل تاردا كارمك وند سكي ما أوكتا سوري ده الله يبارك الأبارك سورة سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا شيني مع الرفيق الأفضل وإن كان كارك بلا هدو ومثل هذا كذا سنة سؤال الله تعالى عند سؤال جنة آمين وكلنا وليا وناصرا حفيا لا نختفي غويا بجاه عبدك العلي وكلنا يا الله كتفن كيمنا وليا مجبنتي نلمر مجبالا كتيا منا كذا كيني مجبنتي لمر يا الله wa nasiran Allah ka zama ya mana mataimaki mai taimakon mu a cikin sha'anorin mu gaba ɗaya hafiyan Allah ka zama mai kulawa da sha'anin mu shine ma'anar hafiyan shine wancan na suratu maryam wa gurbe kitab isma'il innahu kana siddiqan nabi'a innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabi'a وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربي مرجع a'a ba shi bane na tsallake ya subhanallah innahu kana bi hafiya wa ana ne da dina zakka kana tafiya innahu kana bi hafiya Allah ubangiji na mai kulawa ne da sha'ani na hafiya to shine wannan ana wa nasiran ka zama mana mai taimako hafiyan mai kulawa da dukkan sha'anin mu la naktashi gawiyan sai ya zama ba za mu taba jin tsoron dukkan wani batacce ba wanda ake jin tsoron sa mu zama mu ba ma tsoron sa kamar wannan bijahi azzikal ali alhurman babban bawan nan madaukaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alaihi afdalus salah ma dama kaunuhu ila ما دام كونه إله من أبد لأزل صلى وسلم الإله الله سبحانه وتعالى يسا يسا يسلام شيء صلى وسلم يسلا يسلاتي يسلام واي الإله الله وبدجم عليه يعيش أكم babban bawan nan annabi Muhammadu babban bawan sa zai fara nan abdikal ali ne afdal salat kuma masjidin salati nake so Allah yayi akan manzon Allah kuma talatin yawansa ko daɗewa ana yin sa ina so Allah ya shi ne ma dama kaunahu ila matukan Allah yana Allah to talatin kare yanke akwai yadda zai zama Allah ma dama kaunahu ila matukan Allah yana Allah to kar talatin ya yanke ga manzon Allah sai kankan yace maka yace min abadin li azali tun abad ha zuwa azal ya hada dukkan zurufu tun da Allah ya fara in akwai farawa subhanallah tun da Allah yake Allah har abada abadan ma wani lokaci shi ya ce ila abadin abadi har zuwa abadan abada kar ubangiji ya daina salati ga manzon Allah shine roƙon da yi kaji namijin roƙo malam min abadin li azali da abad da azal duka su haɗu tsakanin su kaga ba wanda ya san shi sai Allah to duka ya zama a mamaye dukkan zuruf za su zama da makasin gaba daya da salati ga manzon Allah wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa ibbihi وكل آل حبه مع السلام الأكمل وآله الله كي ثلاثة أكن إيالهم من زمان الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة معنى دعا تروقاتي wanda zai zama min abadin li azali Allah wa alihi ka yi shi akan iyalan gidan manzon Allah su ne su wanne ne alu aliyin alu aqilin alu ja'far alu abbas da ma alu hamza duka waɗannan su ne iyalan manzon Allah wa'inda Allah ya haramta su ci sadaka da zakka Allah ya haramta su ci sadaka sannan wasadihi Allah ka game salatin nan da sahabbansa sahabi kuma kullum ina gaya mana shine man zama da nabiya wa ra'ahu wa amana bihi wa mata ala zalika wanda duk ya zamananci manzon Allah ya ga annabi Muhammadu in kuwa makawo ne annabi ya gan shi sallallahu ya kuma yi imani da manzon Allah sannan kuma ya bar duniya akan wannan halin nasa to wannan shi ake kira sahabi amma don ya haɗa wancan sharuɗan farko daga ƙarshe ya ridda kan ya mutu suna ba sahabi ba to Allah ka game wa'annan sahabban dukkansu da wannan salati da muka roka wa zawjihi Allah ka game salatin ga matekun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya auri mata har guda goma sha hudu ya auri mata guda nawa goma sha hudu amma ya shiga da goma sha biyu a cikinsu biyu bai shiga da su ba an ɗaura auren ta sannan ya yi intiqali ila rafiqil a'la ya bar tara an gane wannan magana da zai ka rike wannan wato shi ne amfanin zuwa wurin maulidi in mutum ya yi ma tambaya mata na annabi ya aura ta ce mara sha hudu nawa ya shiga da su sha biyu na yawa ya kaura ya bari guda tara wa hizbihi da dukkan jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka saka su a cikin wannan salati wa kullu ali hubbihi da ma dukkan masoya manzon Allah alhamdulillah kaga mu ba a manta da mu ba dukkan masoya manzon Allah su ma Allah ya game su cikin wannan salati da aka roƙa min ajalin li abadi min abadin li azali din da aka roƙa na tsallake shari na ji akwai wani alama da nake ji shi yasa za mu tsallake shirin wani malami mawaƙi ya ce tawaffa rasulullahi an tis'in niswatin ilayhinna ta'aral makrumatu wa tunsabbu sai na rasulullahi yayi wafati ya bar mata guda tara cikin tara da nace ya bar shi kuma dukkan wani girma a dai mata na duniya yana bijirta ne akan waɗannan mata kuma ana nasabta girma na dai mata kam zuwa ga matan manzon Allah yani ta annabi lastun naka ahadin min nisa'i to sai ya waƙe su ya dunkule su duka tara a waƙa baiti biyu su tara in kawo su zai ma wahala kaga ka haddace baiti shikenan kamar yadda kwana bayan kutura bai guda bakwai masu hadda sama da hadisi dubu na manzon Allah hadda irin abu huraira dubu biyar da wani abu ko da sauran sahabbai su sai suna Aisha da sauransu to na kawo muku wakan ai har ma kuka dauka so in ka haddace wakan kaga shikenan ko shine amfani a wurin wa'azi sai ka kawo kawai ba ya kawo wahala ba kai ta wakan kawai zaka da فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب آه جر- جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نسبهن المهذب في كلام كلام وانا سوني ما تم الله yace fa'aishatun na ɗayansu a cikin ƙirge saboda laruran waƙa ne kaka damu da wacce aka fara aure wanda ya bar ya tafi wato ya bar duniya ya bar su a duniya ne fa'aishatun na ɗaya wacce ya fi so din nan sai da suna aisha maimunatun sai kuma maimuna ita ma annabi ya bar ta a duniya ya yi intikali wa safiyatun ita ma safiya Allah annabi ya bar ta a duniya maza Allah wa hafsatun haka nan sai ta hafsa annabi ya bar ta ita ma tatluhunna hindun mai bin waɗannan da muka faɗa sai suna Aisha da Maimuna da Safiya da Hafsa shine tatluhunna mai bin su Hindun wa Zainabu sai Hindu da Zainab juwairiyatun ma'aramlatun sai kuma juwairiya tare da Ramla Ramlat ita ce Habiba Ummu Habiba yar Abu Sufyan saboda girmama manzon Allah wata rana babanta ya zo Abu Sufyan sako da muka karanta yaushe ne ga shekaran jiya ko karatu maulidi mu a ba nan bane a kai ba kai farra sakhur inda mun je wurin yaki ne muna labarin yaki yakin hunayn inda ya falfale da gudu da wuta ya wuta da kuma kafin a zo yakin yana tsori da da sahabbai cewa in suka kuskura aka tara kaza kaza kaza ai da ya ji wuta sai da ya gudu da gudu a rana sako abu su ya kawo ziyara wurin ƙasa lokacin bai musulunta ba ita tana musulma matar manzon Allah ya zo kawai daga zuwa yana gadara ƙasa ne ya shiga kai tsaye tsaye gege ya zo ya ga wani shimfuri kawai zai zai zauna ba da wata ta ta shimfuri ta ce ka isa ka zauna san shimfurin manzon Allah kana kazani haka ta gaya masa wallahi babanta ne wallahi tace kada ka zani zaka zana kan shimfirin manzon Allah na jaza irin ka tace ni din kike gaya tace a ai manzon Allah ake magana ai wanda ne da suke kashe maman nasu ba mama da ka san dai ta an fi soyayya ya fi tsakanin iyaye mata ko komin girman ka inda ka danta ne kana jinka kamar yadda da ake kan aure soyayya amma mu ga hadisi bolo bolo abdullahi bin ummi maktubi babarsa tana zagin manzon Allah ba ta son annabi yana jin haushi kullum rana abin da ya ishe shi kawai da ya laluba ta da ya ji ta inda take ya ture ta ta faɗi ya danne ta baya gani maka ya danna sandansa da yake tokarawa da shi din nan akan cikin ta sanda ya ji ta yi sanyi sannan ya daga sanda ya kai ta lahira aka ja ka gaya manzon Allah ga Abdullahi ibn Ummi Maktum ladani sannan na biyu ya kashe babata yace ya kashe ta aka ce a kirawo shi yana zuwa ga annabi yace ya Abdullahi ibn Umar ibn Ummi Maktum ya kai ya kai kuma an ce ni ka kisan kai kuma kisan kai ma mafi muni ka kashe babarka yace ya Abdullahi zagin ka take yace jinin ta jinin ta ya halatta hadisi hadisi ne sahihi annabi yace jinin ta ya halatta sai ta daɗe tana sake ka na gaji ne gaji kaga abdullahi dan abdullahi dan ubayyu dan salulu ba fa abdullahi na biyu ba abdullahi na farkon nake ba da labari abdullahi dan abdullahi bin ubayyu na kirki musulmi kaza ya aji musulmi na kirki abdullahi ya aji abdullahi wannan ibn ubayyi kabbaha Allah wajhahu wannan kuma ibnu ubayy wanda annabi ke jin kunyansa haka hadisi ne kuma dan mugu eh yana faruwa dan mugu annabi yana jin kunyansa matuƙa shi kuma lokacin da aka saukar da ayan la irjana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min al-azal wai baban da nake faɗi in mun koma yakin nan inda ya janye sojojin manzon Allah kusan ɗari uku ɗin nan ya karya wa annabi yaki ya koma da su Allah ke bada labari wa bi gabadin min Allah su koma cikin fushin Allah to Allah ke bada labari cewa ya fallasa shi wai ya ce in an koma mai ƙarfi ya fidda raunanin ne kawai wai annabi su da sabon da su ne raunanin in ji ɗansa da ya ji labari dama ya nemi annabi ya ba shi izini ya kashe shi ya je samu annabi ya rasu da kamin izini in kashe ba tsoho na sun ba mu ce da fiyo ba tsoho kamin izini kashe tsohon nan saboda kar a je wani ya yi wani abu da ya fi ƙarfi a bar shi wani ya kashe shi in ji haushinsa a ce wani ne ya kashe min baba in ta jin haushin sahabi da uwana kamin izini kawai ni in je in gama da shi kawai in gama yin magana annabi ya ce ka bar shi kar kafirin duniya su ta cewa Muhammadu yana ya ga mutanensa ana nan ran da ya fito ya jara'a ya faɗi wannan abin da alkur'ani ya fallasa shi ya kuma la'ira jana ilil madinati din nan la yukhri jana al'adu min al'abal kawai sai ya kukan kura kawai shi dan nasu abdullahi ya zare takobi tsirara ya je samu tsoho yace ko ka ce kai ne kaskantacce annabi da mutane da su ne a sama ko in fille kanka yanzu nan yana irin dan ja din nan ko irin yana gani kamar da wasu sai ya ga idonsa suna yi ja sun kada yace ko ka faɗa ko yanzu raba ka da duniya ai dole sa san da ya faɗa dole mai kai zomo kasuwa ko zomo fa duk dabara sana dole sai ya kai shi kasuwa ka gaishe da wuri wuri da ido an kai shi kasuwa za ta wanda da ka da ya ji taku kada in ya ɗiba da gudu ka sai ka ga cika wurin da kura ka nemi shi ka rasa amma dole sai ta kai shi kasuwa ana cinikin sa yana shirin yana zari ido da kunnuwan sa dole sai ce annabi muhammadu shi ne a sama a ala mu ne kaskantattu mu ne a rajin kawai ya ajiye takobi ya tafi kawai juwairiya kenan da ramla sun masaudatu sannan sai sauda salatun wa sittun kaga nan irin lugar irin yaren qur'ani ne mai wannan waka yi salatun wa sittun uku da shida uku da shida nawa kenan tara kike nabmu hunnal muhazzabu wannan tsari da muka yi muka tsara su din nan ai mun tace kafin mu tsara sanda muka tace muka yi shi daga Aisha sai Maimuna sai Safiya sai Hafsa sai waye har zuwa ƙarshe ji bai wancan mutumin din wa kullu ali bi da ba dukkan mu abuta soyayyar manzon Allah Allah ka sa su a cikin wannan salati ma'a salamil akmali tare da aminci Allah ka hada da aminci salatin ka hada da aminci salami al'akmali mafi cika ya ga zamu karanta wannan da ake yawan karanta kake ji ana in an zo an gama ka ji an yi shi mu fassara wa mutane shi da muqaddima a ko karatun jarida sai mu addu'a wanda shehu yayi kafin a shiga alal bishar mawlidi zaman gaba ina tunanin gobe kenan ma in Allah ya kai mu a lamba don lamba ma kawai mun hada ta cikin kuma kawai a maulidin ma na fakar wani ya ce kuma na hada masa wani wuri da ba ba ina nufin na ɗauko garin na ma ka ce kuma bai ka san mutane da wahani wani lokaci tsarin maulidodin mu mun hada ta a cikin kuma mun dan gyara kar a tashi daga maulidi ka san su shi ka tana kai magana nesa ke to wani fa ya ɗauko garin wani ya hada da garin wani wani yana ji shine hakimin lamba na ce ai a kumo ne a za akwai hakimin cikin gari a ce to na karin hada fara بجاهل جاهلان فرلنا ظلها والمال فيها وللذي يبرى وأمة بأذي الأرض والفيم نوائب الترماء أفاتيه الكدرة أجل دعاه وأجل بالذي ذلبه بجاه أحمد ما أصحابه الخيرة شو يتي وأنا daga kan shugaban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ce sallallahu alaihi wasallam ila alaihi afdal sala alaihi din akan waye annabi Muhammad da shi da alu din da sahabu din da da azwaju din da hizbu din da alu hubbi din dukkan su shehu yace bijahihin ina roƙonka ya Allah alhurman su gaba ɗayan su ya ilahi ya kai ubangiji na in firni na bi ha ka gafarta wa wannan da ya tsara wannan kasida shine Muhammad ibn Badibn Sidina Allah ka gafarta masa ji shehu wasmah li qari'iha Allah kai musamaha kai baiwa kai afwa ga duk wanda ya karanta wannan kasida da muka karanta daga kan shehu kenan har zuwa duk wanda ya kwaikwaya irin mu kenan yanzu wanda duk ya karanta ta shi ma Allah ka masa baiwa to kaga in an ce wanda ya karanta kaga kai kuma ya fara cewa to ni kuma ina nake kai ina nake shi ya ce walillazi hadara da wanda ya halarci inda ake karanta ta ma duk gaba ɗaya Allah ka game su cikin gafara da kuma baiwa walillazi hadara da wanda ya halarci inda ake karanta ta wa ummahum bi hafiyin lufi na ku an sa digo ko kafi aka sa ko to ku share digo babu shi babu wannan digo ni ma a nan an sa digo amma babu digo wa ummahum bi hafiyi yawanci kuma wallahi kace aure da maulidi yana karanta bi kafi lufi hafiyi ya Allah ina roƙonka ka game su bi hafiyin lutufi da lutufi mai naci wadda wadda duk ya samu wannan lutufin to ba shi ba fargaba ba tsoro har abada wasimu Allah ka isar musu nawa'ibar dari dukkan masibu na zamani su waye wai kake zamani ne kake mu ne har da mu ba wanda ya rubuta wanda ya rubuta ta da wanda ya karanta ta da wanda yake nan aka karanta ta wasimu nawa'ibar dari Allah ka isar musu da dukkan masibun zamani kar su same su ma'a afatihil kadira da dukkan aiboba masu jirkita lamarin dan adam Allah ka yaye musu shi akwai irin abubuwan da suke shigowa kaga zamani ya zo ya sa mutane su canja kaga mutum ya canja ya dawo iri da ana ganin da mutumin kirki ko ya tsawo ya koma gari ya ya haɗu tantirai ɗaya iska sai kaga ya lalace da an saba wa ne mutumin kirki ne ya koma wani wuri kawai ya haɗu da afatul kadira ran da ya zo da kun gan shi kawai ka san mutumin kirki ana gani a fiskarsa mutum banza kuma ana gani don annabi ya fara karara a hadisi in mutum majina cire ana cire alamar mutanen kirki a fiskarsa kowa ya gani sai gan shi karkantake da ka ga fiskar sai ka gan shi karkantake kawai haka mai zuba salati cikin dare da sallah cikin dare dole in dai ka haɗu da shi sai kaga alamar shi salihi ne a fiskarsa tana kyalkyali irin na mumine ba wai don a shafa mata mai ba a duk du'ahu ya Allah da addu'a da waɗannan suka yi suwaye da wanda ya rubuta wannan kasida da wanda duk ya karanta ta da wanda duk yake zama inda ake karanta ta Allah duk addu'o'in da suke yi suke roƙonka abubuwan da suke roƙonka tsakanin ku da su Allah ka amsa addu'o'insu a gare ka wa ajjil billazi balabu Allah ina roƙonka duk abin ka gaggauta billazi balabu duk abin da suka nema a wurinka ka gaggauta ba su cikin gaggawa karya karya da bijahi ahmada Allah ina roƙonka wannan roƙo da nayi alhurman annabi ahmad ma ashabihi al-khiyara ina roƙonka kuma alhurman sahabbansa zaɓaɓɓu wannan addu'a da aka yi kenan da ƙarshe za mu karanta wannan mukaddima saboda da mun zo kawai in Allah ya mu gobe ala bishari maulidi za mu fara fasarawa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai gamammiyan jin kai a duniya mai kebebe jin kai a lahira wa sallallahu alaihi wa sallam ala annabiyil karim akan wannan babban annabi mai girma annabi Muhammad قال شيخي شينا يتي wanda ya tattara wannan littafin da yake fashi an gane kuwa ba shi wanda zai ne yake magana ba a lura kala shaykhi shaini na yace shi wanda ya tattara littafin ne ya kawo wannan wa wasilati wasila ta ila rabbi wanda shine bridge ko means nawa tsakaniya da Allah ruhul wujudi in asa ba ruhu ba ku gyara ruhi aka sa na ko ruhu da wato ina wancan kuskure kuskure ruhul wujudi eh eh ila rabbina wa wasilatina ila rabbina shine bridge means nawa tsani na zuwa ga Allah shi na kama zai kai nurin Allah shine manansa ruhul wujudi shine ruhin samuwa gaba daya halitta ashekul humamu shine babban shehin nan mai tsananin himma cikin tafiya cikin Allah Shehu Ibrahim wa khirritul asfiya'i shine wanda ya fice a cikin zababbu na bayan Allah waliyai khirritul asfiya'i wanda ya fice fice shine ma'anarsa wanda ya fice cikin zababbu a cikin waliyan Allah wal mukhlisina min al-anami wanda ya fice cikin masu ikhlasi a cikin halittar Allah gaba daya masu bauta Allah don Allah kenan ba wai don ganin mutane ko don neman don abin da za a jefa a fasi ko a jihu ba al-ariful kabiru babban masanin Allah nan al-ariful kabiru babban masanin Allah nan والغوث الشهير shahararren gausin nan na duniya wadda dukkan halittar Allah a zamaninsa take neman ɗauki a wurinsa ake ba su komi da komi alhurmansa kamar yadda hadisi ya tabbatar cikin babban littafin Imam Suyuti cewa Allah yana da su akwasu har ma musamman risala ya rubuta akan tabbatar da cewa Allah yana da kudubai da akwasu da autadu da nujaba'u da abadalu ko mun taɓa karanta su ai wanda akwai ɗari uku akwai arba'in akwai nawa akwai biyar ko akwai uku akwai ɗaya fudbul fardul jami'a saboda haka shehu kamar yadda ya gaya mana wa in da hishal a tsanabu ko fi kulli mashhadi bi mashhadi aini zati hustul marakisa wa nan da ake bada labari ɗari uku akwai wanda suka fi su daraja arba'in arba'in da akwai wanda suka fi su daraja su ne ko goma ne akwai goma kafin bakwai su bakwai ne akwai wanda suka fi su ne biyar ana kiran su a adabu wanda suka suke tokare da duniya annabi yace bihim turzaquna wa bihim tubdaruna wa bihim tu'yuna wa bihim haka ya ta bayani da su ake baku ruwa su Allah yake duba ya baku ruwan sama su yake dubawa ya baku arziki su yake dubawa ya taimake ku su yake dubawa har rayuwa da kuke yake baku nan ma hadisi ne kuma wallahi yadda mala ahmad al-harani kafin watan azumi na dan ba shi a cikin babban littafin sa majmu'ul fatawa na ga yana kokarin kokuwa da hadisi amma al-hafiz suyudi ya tabbatar da shi wa yake magana wani mala ahmad al-harani ibn taymiya ya ja ya bada wuri kawai malamai hadisi sun tabbatar da shi duk iya yin sa duk gaban da annabi da waliyai haka zai yi farki saboda bai samu shiga bane shi yasa yake inkari kayan madiyarsa sun yi sun yi su tabbatar da shi yadda kokarin da ya zama ya kawo mazhaba ta biyar a shahararrun mazhabobi a duniya bayan malikiya hanafiya shafi'iyya hanbaliya ya zo ya kawo taimiyya abin ya gagara ya gagara ai ba kayan hayaniya ba mazhaba ne tsoron Allah zuzurutu suke ji da shi su wancan suke jan mutane zuwa ga Allah ne ba hayaniya ba ka faɗi magana ka warware ka karyata kanka a can littafi da ina da wani littafin da kwaya ɗaya mai juzi ɗin wanda ya yi har ma shi akwai hujjar maulidi ɗin na ciki ya kawo ya tabbatar da duk wanda ya zo wurin maulidi zai samu lada mai girma ko bana ba ranar ba lokacin yin wannan bari da mun tana na ta musu lokacin soyayyar manzon Allah ne yanzu kawai halaran da muka shiga kenan so shi mal Ahmadu din a wannan littafin dan ni din nan da na sai littafin na kama shi kare da yi ya fi ashirin yayi a littafin wallahi kare da yi wanda na na kama shi kuma yana jira ran da duk wani yake yana yana da kun fara fara daga sama sai gado suka yi ɗaya bayan ɗaya ƙarya ya ji ashirin wanda ina karanta sa ina san ƙarya ne na karanta abin da banki wannan ko hadisi ko magana manyan malamai hamilu rayati tarbiyati maulana shehu ibrahim shahararren gausin nan shine hamilu rayati tarbiyati shine wanda yake rike da tutan tarbiyyantar da ruhin halittar Allah a zamanin sa wa tarbiyati shine ke rike da tuta na tarqi duk mai nema ya hauhawa a halara to ya kama shehu ibrahim da abubuwan da shehu ya zo da shi yanzu zai hau tarqi dama ya faɗa ai ko yana cewa yana cewa ولم يشق يوما مر أن يخطئه هلقت يمينا إنني لا يحب الاستواء أبعد والأقص في هذه الحال مخبيا إن الرنسوا ذات الله لا يحبني إنني لا يحبني سواء أبعد duk wanda ka yana so na to mai arzikin duniya da lahira wal aksu duk wanda bai da akasin samun arzikin duniya da lahira wanda shi ya samu akasin haka bai da arzikin duniya da lahira za ka same shi ya libya yana yin gaba yana gaba da shi ne yake cewa me farkon baitin walan ya shiga yawan din eh yawa wa inna khututi lil anami sa'adatun wa lam yasta yawman mar'ani wa kasiya ko wa inna khututi ka sani dukkan rubuce rubuce da dai na bar muku da irin wannan da yake hannun da su diwani da sauransu da sauransu للأنام كهلتا الله كفائها سعادة أرزقي دو وند يسام yace walan yasha yawman ko rana daya mutum ba zai zama mai wato shaƙi ba mai wanda bai da arzikin duniya da lahira marar ali inda ya samu ya gana da ni inda ya ganni ya gana da ni magana ya kai ba zai zama shaƙi ba a lahira wa kadiya in bai samu gani na ba saboda kila zamani ya zamanin sa ya samu na bar duniya wa kadiya in ya samu ganin rubutun da dai ya bi to ba zai zama mai mai matsiyaci ba a lahira wa tarkiyati shi yake dauke da tutar tarki bi hadi tariqati na wannan tariqa al ahmadiyyati tariqa ahmadiyya al muhammadiyyati tariqa wanda ake laqabar ba mata suna muhammadiyya al ibrahimiyya wanda ake mata laqabi da ibrahimiyya wa'annan duka kullun zaka ji ana bari ahmadiyya daga sunan annabi ahmadu ne ko af'al tadbir na wanda yafi kowane halittar Allah yawan godiya ga Allah Muhammadiyya kuma sunan nan dai da muke ji ramzan limanar ismi din nan dariƙar ai ta annabi Muhammad Muhammadiyya shi ya bawa shi tijani ta uruqu al-ibrahimiyya to ibrahimiyya in ka ga dama sai ka sura can can kakan annabi annabi Muhammad annabi Ibrahim addini ta hanifi din nan ai mu ma muna kai kullum qur'ani yana tabbatar da hakan ko muna kan millata ibrahim hanifa fattabi'u millata ibrahim hanifa hanifiyya to ibrahimiyya shi yazo da shi ko kuma ibrahimiyya faizan shi ibrahim kenan shi ne sahibu faizan wa haikalul asrarul qudusiyyah shi shi ibrahim shine ainihin jikin sirrin Allah nan mai tsarki akwai sirrin Allah wanda yake mai tsarki wadda aka kawo wa duniya shi to shi Ibrahim shine wannan jikin wannan sirrin sun yi kuskure a nawa nuska sun cewa haikalil asrai kuma wasu zaka suna karanta ba daidai ba wa haikalu ne ku gyara wa haikalul asrai shine jikin sirrin Allah al-Qudsiyati mai tsarki din nan Abu Ishaqa baban Ishaqa shi rai sayyiduna ku gyara nan an sa sayyidina ba haka ba sayyiduna shugaban mu wa ustazuna ba ustazina bane kuskure bare ka biya gaba larabci haikalu din da kuma sayyidu da ustazu duka rukuwa ne ban ne da su ibrahima in baka san shi ba shi ne shehu ibrahim dan abdullahi nas al-kaulaki Allah ya yarda da shi ma'abocin faidar tijjaniya gautin zamanin sa shehin musulunci wanda ainihin jami'ul azhar ita ta nada shi wannan shehantaka na islam din gaba da wadda aka aibe shi shekara tana da hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari ishirin ya rasu hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da biyar a hijira kenan ko ya rasu yana da shekara saba'in da biyar ba fa an faɗa a nan ba ne ni nake faɗi wannan bayanan da nake yi eh ba an faɗa a nan ba ne so la ya zalu fi jalali wa jamali maulahu ya himu shi kenan ƙarshe karatun kenan shi shehu ibrahim bai gushe ba ko baya gushewa fi jamal fi jalali wa jamali maulahu ya himu kullum ya ya baya gushewa ya himu yana imuwa fi jamali wa jalali maulahu cikin jalala da jamalar Allah ubangijinsa ya kullum yana imuwa cikin wannan jalala da jamala na ubangijinsa subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan shine karshen wannan matashiya da aka yi wadda in Allah kai mu gobe a lamba za mu fara daga alar bisharin maulidi ci gaba da fassarawa har je abin da Allah ya ba mu subhanahu wa ta'ala kuma muna gaya wa duk wanda yake nan da Allah ya zama wakilin gayya ina dan juma da yau yau bai samu zuwa ba ko to kullum dai duk maulidin da ake sa kai shi lafashi da jiya kuma sai da rasul sannan shi kuma dan juma din da Allah dan uwa ina neman alhurma a wurin mudina yi masa kara saboda yadda ya tsaya abin da ake a gare ni yau din ma za ka tarar Allah ya kiyaye ba musamman ya hana shi ba amma kullum duk abin da ake yi majalisi da komai za a gaishe da tun da ya zama masoyi da harkar shi tijani kuma yana yin girdin nan ba da gaske gaske koyar da kullum da rike wajiba da shi su umar garin alkarin a da'iran shehun mu modibo a ma'adama tashar magariya kullum wurin suke yin wajiba kwanan nan ma'ana daban da abin da ake yi da aka zo aka yi suka ji abin da aka yi bana yake mini ɗari bisa ɗari mi'a fil mi'a suka suka ba da goyon baya a kan lamarin jauransu da kansa yake ba a faɗa da gayya ba a wannan lamarin saboda haka kaga yana yayi ya kaga yaɗin kuma masha Allah tabarakallah saboda haka mu musamman ko da yake tare da mu musamman ma yan halkan karatu mu ga kuke tare da babu wanda aka yaga koya dotawan mu kuma muna neman alfurman su kuma dotawan mu alamomi da sauran malamai ma ana neman alfurman su duka kaje taya shi murna da zagayowar watan alfurman su kowa ya gayyan an je taya shi murna ne kai ma in kai gayya ko a gidan ku kai gayya kaga kuma kun an zo an taya ku gaba da shi ne ma'anar ta kawai da haka insha Allah ne za mu faɗu a can din gobe da yamma matasa da kowa da kowa ba a waye kowa ba har kowa ma shi ma ai ba wanda za a ce sai lokaci kaza zai je wanda ya samu dama duka za a yi zikiri da yamma a yi sallar magriba